أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إيد لنا بهذا المقدر والتعطفي بنظرة تأتي لنا في الزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باي الله ما سجر ما kowa da sunansa da matsayinsa da ainihinsa muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a cikin wannan mazauni mazaunin karatu a cikin littafin shifa bi tarihi hukukul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yau karatun namu zai ci gaba ne a sabon fasali faslun fi tafsirihi bi shafa'ati wal maqamil mahmud wannan fasali fasali ne wanda zai mana bayani filla filla daki daki fi tafsirihi a cikin fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darjanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yayi da kuma gabatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin daraja bishafa'ati ta bangaren ceto wani ceto kenan shine ash-shafa'atul uzma ceton nan mai girman nan wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama yadda shi ne alfatihil ma'ubulika to wannan ashafa'atul uzma ita ma tana kulle tana bude tana kulle tana rufe ba mai bude ta in ba manzan Allah ba ta annabi ya bude ne sannan kowa ma zai samu in bai bude ba ba mai samu ta wannan ceto kuma Allah bai bai wa kowa shi ba in ba annabi Muhammadu ba shi kadai Allah ya darjanta da wannan ceto mai girma wal maqamil mahmud da kuma matsayin nan na annabi al mahmud abin yabo abin yabo ga annabawa abin yabo ga mala'iku abin yabo ga manzanni abin yabo ga mutane abin yabo ga aljanu abin yabo ga kowa kuma abin yabo ga komai wanda wannan matsayi shi ma daraja ne ga manzon Allah a halittar Allah ba wanda Allah zai tsayar da shi a mashar a matsayin da kowa sai ya yabi manzon Allah ya yi wa annabi jinjina in ba annabi Muhammadu ba sai manzo Allah ne kadai Allah zai tsaye da shi a wani matsayi wanda sai kowa ya yaba masa babu wanda ba zai yaba manzon Allah ba shi yasa ake so tun daga nan duniya bawa ya sabarwa da kansa da yabo ga manzon Allah kuma ya ishi girman yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma Allah subhanahu wata'ala ma yana yabo ga janabin manzon Allah. Tunda ko Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kake jira, me kake jira ba za ka yabi manzon Allah ba. Saboda haka yana da kyau tun daga nan duniya dukkan mu musaba da yaban manzon Allah. Ko da ba za ka iya rubuta wani yabo ba, alhamdulillah akwai littattafan yabo wanda an rubuta kuma duniyar musulunci kowanne ya yadda cewa wannan yabon yabo ne wanda ya cancanci da manzon Allah ka ɗauka ka yabi manzon Allah da ita kai ma ka yabi manzon Allah Allah yana so a yabi manzon Allah annabin ma yana so a yabe shi shi yasa tun a halin rayuwar manzon Allah masu yaban annabi suke da wata kima da daraja ta musamman a wajen manzon Allah. Akan yabi manzon Allah annabi ya bada kyautar bargo ga wanda ya yabe shi. In annabi baya son yabo zai ɗauki kyautar bargonsa ya bayar ba zai bayar ba. Kuma wannan bargo da annabi ya bayar babu abin da za a kimanta abun daraja a cikin halittu da wannan bargo ta sayyiduna Rasulullah. Bargon yana da girma saboda bargo ne wanda ya raƙi jikin manzon Allah. Saboda haka yabo ga janabin manzon Allah a bane mai girma ‘yan wakar mu yadda a bar mu a baya. Abu biyun nan kada mutum ya wasa da su, yabo ga janabin manzon Allah salati ga janabin manzon Allah kada mu ce wasa da su saboda haka Allah zai tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayi na yabo wannan matsayi na yabo din nan shine matsayin da Allah ya yi ishara zuwa gare shi a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul isra inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa asa an yaf'asaka rabbuka makaman mahmuda a sa lamarin ya kusa abu ne gashi nesa amma a wajen Allah kusa ne ya kusa an yabba saka rabbuka ubangijinka Allah tabaraka wa ta'ala zai tada kai zai tashe ka an gane ka tsaya makaman a wani matsayi mahmudan abin yabo duka annabawa babu wanda Allah ya masa irin wannan kirayi in ba annabi Muhammadu ba babu annabin da Allah ya ga masa magana makamancin irin wannan in ba manzon Allah ba ranan tashin hankali ba ranan nadama ranan azaba rana na firgici ba amma a wannan ranan Allah ke wa annabi ma albishir ma kai ya rasulallahi a wannan ranan za mu tsayar da kai za mu tashe ka ka tsaya a matsayin da annabawa da manzanni kowa kowa bai ba sai ya jinjina maka sufaye suka ce to in ka kalli ma taron mashar gaba ɗaya hikiman tara taron babba wanda babu kamansa shi ne domin a nuna wa halitta girman manzon Allah ne wannan yana daga cikin hikima a wajen arifai na taron alkiyama domin yadda kuka san taron ne babu wani mala'ika da ba zai bayyana a wannan filin ba mala'ikun sama ta farko sun sauko ta biyu har zuwa ta bakwai har zuwa kowanne ne ya sauko aljanu duka an halatta mutane duka an halatta kowa ya halatta komai ya halatta an gane yi a ranar ne ma Allah yake cewa ma waje a rafuka Allah ma ya yi ta jalima wani malaku saffan saffan waji'a yau mai izin da jahannan ga jahannama kuma an zo da ita tana neman a ba ta ‘ya'yanta talata a wannan ranar ne ba Allah kuma ya shirya ma annabi an gane wani matsayi an gane matsayin da ma kowa ma a mutan farko da mutan ƙarshe kowanne sai ya yi kwaɗayin haka saboda girman wannan matsayin ashe wannan yana nuna girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama irin wa'annan matsayai su ya kamata al'umman nan su yi ta kallo a manzon Allah in kana kallon wa'annan matsayai a cikin manzon Allah yaushe za ka halarto tunanin kama da cewa annabi mutum ne kamar wani kaga tunanin kama ba zai maje wajen ba saboda wa'innan abubuwa annabawa ma da manzanni ba yaya balantana wani ma ai daga nan za ka gane lallai maganar su bayan daidai muhammadun basharun lafil bashar bal wa kal yaqut bin al hajar annan muhammadu gashi dai zahiran mutum dai amma ba kamar sauran mutane ba yadda yaqutu bai zama tamkan sauran duwatsu ba an gane haka annabi muhammadu bai zama tamkan sauran halittu saura ba wannan matsayi matsayi ne mai girma akan wannan ayan ne malamin zai karawaito mana hadisai da maganganu har kusan ƙarshen fasalin akan wannan aya guda ɗaya ka ko san abin yana da girma ko akan wannan aya fa shine zai tana ƙarshen maganganu daga sahabbai daga manzon Allah da ibarora mabambanta an ji kaza an faɗi kaza an ce kaza an ce kaza in ko kaga fassara ta yawa akan abu girman abin ne yayi yawa an gane kenan ko yawan fassarori akan abu ɗaya yana nuna ƙasaitar abin da kuma girman abin. Saboda haka, shauka da iyali cimar cewa akbar na sheku Abu Ali al-Gassani, al-Habbani ko al-Jubani, na'am, fi ma ka taba ilayya da faɗi. A Ashad Abu Ali al-Gassani al-Jubani ya ba ni labari fi ma ka taba ilayya wanda shi wannan shek abu ali din nan malami ne daga cikin malaman shau qadi iyal wanda shau qadi iyal ya karfa a gare shi ta hanyoyi mabambanta daga cikin hanyar da shau qadi iyal ya karfa a gare shi ya karfa ta hanyar rubutu ana karfan hadisi ta hanyar rubutu shine malamin hadisi ya rubuta hadisi an gane kenan ko a rubuce da ruwayarsa da kome nata ya aika maka da ita ya zamanto ka tafi ruwayar hadisi amma ta hanyar rubutu malaman hadisi suna yadda da wannan musamman wanda za ka wanda zai rubuto ahalin rubutun ne sannan kai da za a rubuta mawa ka san rubutun daman shi wanda ya aiko maka da rubutu din an gane kenan ko ka san dama handwriting ɗinsa so da haka wannan hadisin yana da cewa hadisin da shau kadi iyali ya karba daga malaminsa ta hanyar wasiƙa malamin ne ya rubuta wasiƙar hadisin ya aika wa shau kadi iyali to da haka ya tabbata mana ruwaya ka ingantacciya a wajen malamai saboda haka shi yasa ya ce fi ma ka taba ilayya bi khatibi cikin abin da ya rubuto mini shi malamin nan nawa a shak abu alil gasani bi khatibi da hannun rubutunsa حدثنا سراج سراج بن عبد الله القاضي حدثنا أبو محمد الأسيري حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كان قال حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأعوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول آه رواية الحديث هنا تكي وزعدا معناه ابن عمر shine Abdullahi Umar yana cewa inna nasa yasiruna yawmal qiyamati jussa inna nasa lalle mutane yasiruna za su zama yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama jussan mana a tare shine jussa a dunkule mutane gaba ɗaya kowa zai taru a filin kiyama ne a tare an gane yi ba wani zango-zango abin duk a matattara ɗaya za a taru mutan farko da mutan ƙarshe a ku ɗaya duka za a taru a fili ɗaya za a taru kowa ga shi nan a tare babu wani wanda ya fita daga cikin taron kuma babu wanda bai zo ba babu kuma wanda za a bari a baya kowa sai ya zo to mutane za su zamanto a tare a gu ɗaya kullu ummatin tatba'u nabiyyaha lokacin da aka taru daga farko har ƙarshe sai ya zama kowace al'umma daga cikin al'ummatai da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su tatba'u nabiyyaha za ta rika jin annabinta dama yawma nad'u kulla unasin bi imanihim sai zama mutanen annabi Nuhu za su yi gungu gaba ɗaya suna jin annabi Nuhu ne. Mutanen annabi Isa sun zama a tare ga limaminsu annabi Isa suna jin sa. Haka sauran manzanni kowa zai ji nasa shugaba ne mu kuma muna nan mun bi shugaban mu annabi Muhammadu
aga ko daga nan madalla
madalla izzul abdi izzu malikihi yayin da wani ya bi annabi Ibrahima yana da girma yayin da wani bi annabi Musa annabi Isa annabi Isa duk suna da girma duk da ba annabawa ne amma abin mamaki dan uwa kai annabi zaka bi wannan ma ai ya ishe mu abin alfakari ma a ce ga mu nan muna bin manzon Allah wannan shine ainur rahmati rabbani kuma ceton shi zai fasa kowa ya samu kuma annabi an san shi da tausayi irin al'ummansa da aka tashe shi ma tashin ma ma shaɗin ma abin da yake cewa ba ummati ba yake cewa ba anna al'ummata ina al'ummata aka ce ai ba tashi kowa ba sai na san ba tashi kowa ba amma dai ni dai ina al'ummata kuma ga muna muna biye da shi lokacin da kowace al'umma ta bi bayan annabinta mu kuma mun biyo bayan annabinmu sallallahu alaihi wa sallama sai zamanto waɗannan al'ummatai da suke biye da annabawansu ba fa bi na bi ba bi na nema bi na roƙo an ga rana wanda ba taɓa ganin rana irin ta ba an ga irin da ba taɓa ganin irin irin ta ba ranan nan ga ta nan an kusato da ita kwakwalen mutane na tafasa ga jahannama nan tana da aisha tana neman a bata fasinjojinta ga aljanna an kusa ta ta ta yi ado ita ma tana neman a ba ta ‘ya'yanta. Ga shi kuma rana ne, wanda Allah ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba, kuma Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ranar ba zai maimaita irin wannan fushin ba. Abubuwa ta sunan kowa ya rasa yana zai sa kansa. Tun da waɗannan manzannin su Allah ya aiko ma mutane, aka yi imani da Allah kuma aka yi imani da waɗannan manzannin sannan akwai alƙawura da dama wanda Allah ya yi wa mutane ta hannun waɗannan manzannin to da waɗannan al'umma kowace in ta ji bayan annabinta abinda take cewa ya kuluna sai su rika cewa ya fulanu ya annabi Ibrahima ya annabi Musa ya annabi Isa ya annabi Da'uda ya annabi Sulemana za su yi ta kiran mana manzanninsu ɗaya bayan ɗaya mun gaji da tsayuwa, tsayuwa ya isa hakan nan. Mun gaji da dukan rana, dukan ranan ya isa hakan nan. Ga jihar nama nan tana mana mazurai, ga kuma aljanna can ba mu san wacce ke makomanmu ba. Kuma wannan tsayuwa ba zai iya ta. mutane ana zufa zufan na taruwa wani iya idan sawunsa biyu wani iya gwiwarsa wani iya cibinsa wani iya wuyarsa wani ma zufa ma ya shanye shi gaba ɗaya ma saboda haka za su yi ta kiran manzanninsu ishfalana ishfalana ka nema mana ceto a wajen Allah ka nema mana ceto a wajen Allah ka nema mana ceto a wajen Allah abinda fa al'ummatai suke faɗa wa annabawansu kenan ka nema mana ceto a wajen Allah mutanen annabi Ibrahim ka nema mana ceto kai annabi Ibrahim a wajen Allah mutanen annabi Musa annabi Musa ka nema mana ceto a wajen Allah mu ma muna nan mun tafi wa manzo Allah mu ma muna to ya Muhammadu kishalana ya annabi Muhammadu mu ma ka nema mana ceto ba ka fa nema mana ceto kowa ba abin da yake faɗa kenan daga nan za a fahimci ba karbin raina janabin manzo Allah bane mutum har ya iya budan baki ya ce baya neman tallafin manzo Allah kaga da Allah ranar da al'umma yanzu kowace kabiwa manzanta suna gaya manzon yanzu ka nema mana ceto wanda ya fitta kansa daga neman taimakon manzo Allah kaga ai lafiya da wai wannan ai ba ni ba ta lokaci kawai wurga jahannama za a yi je ka kawai kaje ka ci uban kakan har da kakanka Allah abin da suke nema kenan ceto ka nemo mana beli a wajen Allah ka nema mana beli shine shafa'a beli ka nema mana beli daga cikin wannan yanayin saboda ne sun kasa ba za su iya tabuka komai ba an gane ai ko suna ganin gaba ɗaya dukkan hila ta ƙare duk wani kuwa babu sai ya biya waɗannan manzannin su ba san cewa manzannin su ba abin a'a ba zai yiwu ba akwai mai matsayin ai an koro karatun ne dan aje inda za a je akwai mai matsayin ana so a nuna mana matsayin namu shugaban da muka ɗaje mu ma a bayan sa ne shi ne inda ake so a je al'ummatan sun gaji sun je gun annabawan kowane al'umma ya je gun annabinsa shi ma sai ce kai ta ina zan fara ma yau ta ina zan fara tunkaran Allah ma a wace kofa ma zan bin je wajen Allah ma wace hanya ma zan bin je wajen Allah a yau sai Allah ya jefa ma kowane manzo wani tunani a kwakwalwarsa na je ni da kaza na je ni da kaza kuma zai kawo an zari wadda ba zai je ba haka je za a yi ta je kewaye-kewaye sai an an zo wajen ma'abocin ashafa'atul uzma ma'abocin almaqamul mahmudun nan da ake so a yi mana karatun kowa sai ya je to kare ma mana ceto haka za a yi sai hatta tanta'iya shafa'atu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in an je gun annabi Ibrahim ba dama in an je wajen annabi Musa ba dama in an je wajen annabi Isa ba dama haka dai da a ta zuwa dai ba dama daga ƙarshe inda za a samu daman dama nan ne daman kuma daga daman za a dama har dai ceton da neman sa ta tuke gaba ɗaya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran an zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isowa gun annabi daga nan ba inda za a je kuma an gama an gama an gama an gama an gane kiran ku an gama sanan za ka gane ashe Allah yana yi ne dan annabi Muhammadu yana yi ne dan manzo Allah abinda ake nema tuntuni bai samu ba an zo ta inda Allah zai yi yanzu an zo inda in in ya nema Allah yi masa yake yi in bai nema ba ba Allah yi masa yake yi in manzo Allah ko ya nema Allah ya masa in ma bai nema ba dai Allah zuba masa yake yi bantana kuma yau ya nema saboda haka in ceton ta fito wajen manzo Allah fa zalika wannan yawmun shine wani inin nan dai ya ba su Allahul maqamul mahmud Allah zai tashi annabi ya tsaya a matsayin nan abin yabo an gane lokacin da annabawa abin da ya yi ta gunsu ba an zo gun manzon Allah to wannan tsayuwar da annabi zai yi to wannan tsayuwar shine matsayin al-maqamul mahmudu saboda me shi ya san irin fuskar da zai fuskanci Allah da ita ranar sannan shi ya san irin kirari da zai yi wa Allah shi kadai wanda kirarin ma in ban da manzon Allah ba wanda ya zai wa Allah irin wannan kirari in ba in ba nan Muhammadu ba saboda irin fushin da halara ta yi fushin ba na wasa bane ba mai iya tunkaran hadara wanda zai iya shine angon halara an gane kenan ko angon halara arusu mamlakatin rahmani an gane kenan ko angon halaran Allah annan Muhammadu kenan shine kadai zai iya tsayawa a ranan annabi zai Allah zai kimsa mini wani yabo wanda ni ma ban taba jin su ba sai a ranar zan ji su in na ji su kuma san ta zuga Allah in ta zuga Allah in ta zuga Allah in Allah ya zugu ce kai ya Muhammadu menene daga abin da take nema ce roka a baka amma baka ma kawai daga nan sai annabi ya bude mukan faɗa mukan ce irin fushin da Allah ya yi kamar mutum ne a babil misali wa ala sabilil misali mutum ne dan shekara 60 70 an gane ko kuma mai kudin gaske yana da kudi shi ba maganan biloniya ba shi tiriliyan ne ma an gane kenan ko kaga kudin ya zauna da kyau ko kudin ba na kudin yara ba ne amma abin mamaki matansa uku kuma ya zauna cikin yanayin matansa uku ya kai shekara kusan talatin baya matansa dai uku ne lokacin da ya kai shekara sittin da wani abu ko saba'in da wani abu sai aka haɗa shi da wata shuwa kyakkyawa malam ga gashi malam ga tsayi ga kyau ga diri sai dattijo ya aura da dattijon nan ne kuɗi ya aure ta da Allah rayuwa ta dawo sabuwa ko bata dawo sabuwa ba an gane karatu da ko rayuwa ta dawo sabuwa ko bata dawo sabuwa ba bayan an yi auren an kawo amarya da kwana uku ko hudu kacal sai mai gidan aka yi masa wani irin aka fata masa wani rai wanda shi rabon da mai a fata mai rai irin wannan ya kai shekara ashirin ko ashirin da wani abu ba taba ganin fushinsa irin wannan ranar ba ka kosan ɓata ran ya kai matuƙa ko sai kowa ya rasa yadda za a yi a tunkari mai gidan saboda duk sanin da aka masa shekara ashirin da wani abu ba wanda ya taba ganin fushinsa irin wannan ya fusata ana neman yadda za a yi a sauko da shi abin bai yiwu ba wannan dama ya ba maganin dama ma'aikatan gida yi ko ana maganin su dama sai ka ce to abin da za a yi uwar gida kan bai ta shekara hamsin tana tare da shi ita ce tafi kowa sanin logo mai gidan ita ma da ta leko ta ga irin fushin da alaji ya yi tab kuma alajin nan fa shi da alajin da ya aure ko sati ba yi ba ya ce na je na yi magana ba ni waranti ba za ni ba ni dama tuntuni da abin da aka dauka gidan ake yi ne ni ba ruwana lambatu din ta je ta biyun ta je ita ba ta jin da ta leko ta ga fushi ta ga ɓacin rai ta ga fuskan da hancin da kuma tun su sun haɗe ce kai ba za ni ba na je a ce dama kaza kaza kaza dama ita ma sai ba za ta ba aka ce to yanzu ba mai iya tinkara haraji sai ta uku ita ce kusa da ta kashe ita ce amarya ka tun amarya ta ita ba ta da ce na ni da aka sha dama ba so dama amurya ta zo gidan ai ya fi ma kullaka ta ma ni ba za ni ba alaji kuma yana nan a fusace rai a face gida kuma gashi ya hau tsanyi an rasa yadda za a yi ita kuma amurya tana can kwacin da ban ma ke faruwa ba kawai ta tashi daga bacci ta buɗe ƙofa sai ta ga gida a autsine me yake faruwa ta yi angonki ne ya yi fushin da ba taɓa ganin fushi irin wannan ba ita ko dama ba ta kwana uku hudu da zuwa ba mana ga muku shuwa ce ga gashi har gadon baya ga ta doguwa ga ta fara kyakkyawa ga wuya ga kuma su malam ga idanun nan yadda ta san madara ga haƙoran nan malam ga shi ta sha zane ta hannu ta sha zane ta ƙafa an gane karatu nan kawai ta sako ɗan jallabiyanta nan wai ta wani fushi ne ta ka ji mai gidan ne dala ina yake ina yake da ta fara tafiya ɗin ta amarci ɗaya biyu uku hudu yana ɗaga ido sai ya kanta an ce ka yi fushi wallahi ba yi fushi ba ai ba yi fushi kawai sai ta kama shi aba mai gida na aba ango na haba haba kwana uku na da zuwa ce kana bada wallahi na ya ce masa ma kai na yaron ma a bashi miliyan goma da Allah in ba wannan amarin ba zai yi tinkarin alaji a lokacin nan a babu misali irin wannan misali na kan yi da irin fushin da Allah ya yi a ranar in ba annabi Muhammadu ba wallahi ba da yi tinkarin hadar Allah tabaraka wa ta'ala annabi ne kadai an gane yana tinkara hadarin Allah shi ke nan kuma tsakanin Allah da manzo Allah ba fushi tsakanin Allah da manzo Allah ba fushi ba kacin ba fushi kwata kwata kwata kwata ba yi ba yi annabi Muhammad in yayi fushi Allah ke rarrafansa ba ne rarrashin manzo Allah in ba Allah ba shi ma Allah in yayi fushi ba wanda zai tinkare shi su fushin ya sauka in ba annabi Muhammadu ba kuma. Saboda annabi na tinkara hadaran sai adara ta sauka kenan kuma abin da bai yiwu da ba yanzu nan sai ya wuce cikin sauki za annabi ya karɓo ceton ya fasa shi sannan sa a raba mu kowa kowa ya samu shine wannan matsayin da yake magana a bigiransa wannan duka dai yana mana tafsirin asa an yaba zaka rabbuka maqaman mahmudan wannan ma'ana ta farko kenan wa na abi hurairata an karbi hadisi daga abu huraira shine abdurrahman ibn sakhr din nan Allah kara masa yadda yace ai karshen magana ma ayar asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan din nan su ila anha rasulullahi an taba tambayan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane kenan ko akan wannan aya din yani qaulahu yana nufin fadan Allah tabaraka wa ta'ala asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan an tambayi manzon Allah to a halin rayuwar manzon Allah me Allah ke nufi da wannan ayan asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan tunda da kai yake magana Allah Muhammadu kuma ka dama kai ne mai fassara mana zancen Allah din dama ko da haka me ubangijin ka yake nufi da wannan aya da haka tambayi manzo Allah qala sai annabi ya faɗa a dunkule al-maqamul mamudan da Allah yake magana zai tashe ni a cikin tannan hiya shafa'atu iya nan ita ce wannan ash-shafa'atul uzma ko ash-shafa'atul kubra dinnan wannan ceton nan babban nan ita ce wannan ita ce matsayin nan da Allah tabaraka wa ta'ala zan mai kirari Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ya ce ya Muhammadu sal tuba wa shafatu shafa roƙa a baka nemi ceto a baka yake to wannan gurin shine wa Allah ke ba mu labarin ta a nan wajen ita ce shafa'a ceto a wannan yana nuna girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annaba duka za su ceto amma daga baya daga baya manzanni za su ceto amma daga baya waliyai za su yi ceto daga bayan baya, mala'iku za su yi ceto su ma daga baya, an gane, muminai za su yi ceto daga bayan bayan baya. An gane, amma ceton babban, to ba wanda zai taba ta in ba manzon Allah ba, sai ya taba sannan kowa ya samu. Aga wannan yana nuna gabatuwar manzon Allah akan annabawa gaba da manzanni. وروى كعب بن مالك كعب بن مالك الله قارى مسجد يا رويتو ينا شو يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود ruwayar da aka kware kabu dan malik Allah ƙara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yusharun nasu yawmal qiyama za a tara mutane ran tashi alkiyama kamar yadda muka faɗa baya za a tara halittar Allah gaba daya babu wanda ba zai halarta ba bayan kowa ya taru annabi sai yake cewa fa akuna ana wa ummati ala tallin saboda fifiko irin nawa da daraja irin tawa a lokacin da mutane suka taru a gu ɗaya ni ba gu ɗaya za a tara ni da sauran mutane ba ba haka za a yi ba fa akunu ana ni annabi muhammadu zan zama ni wa ummati da kuma al'umma ta mu kenan ala kallin a bisa wani tudun rairayi wani rairayi mai tudu ko akan wani tsauni an gane kenan ko waje na alfarma na musamman wanda in annabi na tsaye a wajen muna kewaye da shi ba a bukatar nuna annabi ba a bukatar nuna al'ummar wani mumbari ne na haske na musamman mai tudu za a shirya wa manzon Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan mumbarin tare da kuma al'ummarsa kewaye da manzon Allah kaga wannan ma wata daraja ce ta musamman a ranar mashar a ware maka gun tsayuwa kuma wuri mai tudu wanda kowa zai ange ka kowa zai ganka kaga wannan ba karamin daraja ba ce sannan wanda zai ƙara waiwaye mu zuwa ga baya an gane kenan ko yau ma la yukhzi Allahu nabiyyan nan da muka fito baya wallazina amanu ma'a kaga nan ba ya sake tabbatarwa za a tara mutane gaba daya amma ni da al'umma ta an gane kenan ko wace al'umma al'umma da kai imani da manzo Allah tunda al'umma iri biyu ne akwai al'ummatul ijabiyya akwai kuma al'ummatul ibadiyya al'ummatul ibadiyya ita ce al'umman da an kira ta amma ba ta amsa ba taki taki ta ce ita ba za ta amsa ba an kira ta ta bi Allah ba ta amsa ba an kira ta ta bi manzala ta ce ba za ka bi ba a gani umma ce amma ibadiyya an gane kenan ko ta ki amsa kira akwai kuma al'ummatul ijabiyya al'umman da kuma menene su sun amsa kira to al'umman da ta amsa kiran nan su ne suke tare da manzon Allah kar ka ɗauka hada su Abuja da lokacin da ana tare da manzo Allah na a su dama sun ji mata inda suke an gane kenan ko wa'inda za su kasance tare da annabi kan wannan tudun asken nan ba wasu bane muminai ne musulmai ne waliyan Allah ne su za su kewaye manzo Allah ba kowani kazami kowani kazanta ba a'a musulmai kuma kowa gurgudan darajarsa ma kowa gurgudan soyayyarsa kowa gurgudan matsayinsa ga dai annabi nan amma dai kowa yana kusa da annabi gurgudun matsayinsa an gane ko kamar wata ne da sauran taurari ko ga dai wata nan ƙwara ɗaya amma taurarin suna kusa da wata gurgudun mai matsayin kowanne wadda haka kowa yana kusa da annabi gurgudun matsayinsa
annabi ya ce zan kasance a kan wannan tudun nan lokacin da na kasance a kan wannan tudun nan kun san ranar tashi alkiya ba kamar sauran rana ba ne duk wanda za a tashe shi za a tashe shi ne a wannan ranar tsarara ma mai tashi da kaya a jikinsa kuma abin mamaki kowa kuma za a tashe shi da lobarsa kaciyan nan dai da aka za ta koma yadda take da yadda aka aike kan nan ba kaciya haka mutum zai koma kuma kowa zai tashi mana da lobarsa ba ka ciyar kuma sannan ga kowa kuma tsarara kuma annabi na bada labarai sai da aisha ce kai lamarin na akwai ban mamaki ya rasulullahi ran tashi an kiyama haka za a tashi mutane tsarara kuma da lobansu kuma da maza da mata abu daya annabi yace eh da mazan da matan abu daya yace a'a amma a tashi maza ba ba ba sutura matan ma ba su sira kuma abu ɗaya yaya haka sai annabi ta Aisha abin da bai sani ba shine ranan nan fa firgici da hali da yanayin da kowa yake manta da nasa al'auran balantana na wani mutum na shi ma al'auran ma ya manta da ita gani yake ma shi da mauna al'auran ma balantana ma iya ganin na waninsa dan tashin kiyama wace tuna al'auran wani na kama baka tuna ba balle na wani annabi ta lokacin da aka tashe ni nan abin mamaki wa yaksuwani raqiqul lakan khatwa ubangiji na Allah zai tufatar da ni wani kayan ado koriya haka Allah zai tufatar da ni wani kayan ado koriya domin a gaya wa mutanen mashar gaba ɗaya an gane ga basara kenan kwara daya wanda duk wanda ba shi ba kowa bawa ne talaka ne za to ga shi akan wani tudu na musamman kuma ga kayan sarauta kanjin sarauta an tufatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haske kan haske kenan kyau kan kyau kwarjini kan kwarjini Allah ya tufatar da ni wannan tufafin sun mai yuzanu ne daga nan Allah zai mun izini ko kuma za a yi mini izini alaƙi na ilmajiholi za a yi mini izini ta san ran tashi alkiyama ba kamar ranar duniya ba ne an gane kenan ko ehe ha za yau mula yantikun wala yi ƙuzanu lahun fa ya tazirun rana ne wanda kuma kai sama kai magana ba illa min azina lahun rahman wa qala sawaba in dai ba Allah ya baka izinin kai magana ba ba kai za ka yi magana ba ko in an ce ma kai ma me za ka faɗa me za ka faɗa wani ma a kotu ma ya kasa magana yana fitsari a tsaye balantana ran tashin alkiyama a kotu an tsayar da mutum ya magana ya kama fitsari a tsaye kawai tsoron alƙali mutum dan uwansa wanda bai saba ba bai saba ba ne ai balantana ran tashin alkiyama ba mai magana sai a yi min izini in aka yi mini izini fa aqulu sai in faɗi masha Allah an aqula abinda Allah ya so in faɗa shine abinda annabi zai faɗa na yabo ga janabin Allah annabi zai yi wa Allah kirari zai yi wa Allah jinjina zai yi wa Allah yabo zai yi wa Allah magiya zai yi wa Allah wasu irin kirari wanda tun da kaunu take ba taɓa yi wa Allah irin wannan kirarin ba mu za a maimaita ba Allah tabaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi abin da Allah ya so na yabo ga Allah tabaraka wataala annabi yake to ka ga wannan tsayuwar da wannan kayan adan da za a tubatar da ni da abin da zan faɗa wa Allah na yabo din nan to fa zalikal maqamul mahmud wannan gun shi ne wurin nan da alkur'ani ya faɗa wurin tsayuwa abin yabo din nan yake to shi ne fassara aba an yaba saka rabbuka maqaman mahmudan yake shi ne wannan wurin ba wani wuri bane wannan wurin ne Allah yake da wannan wurin ba manzo Allah ba babu wa an ibn umara an karba daga Abdullahi da Umar Allah tsara masa yadda wa zakara ya ambaci hadisan shafa'a hadisin nan na ceto kala sai ce fayamshi zai yi tafiya hatta ya kuza bi halkatin janna annabi zai yi tafiya lokacin da ya tashi zai yi wannan ceto din nan a wannan ruwaya zai yi tafiya har sai annabi ya je ya rike zobin gidan aljannan nan an gane annabi zai rike kai girgiza ta ya tsinke ta ya balla ta saboda saboda tsabar gifta na annabi ga al'ummarsa annabi zai falla wannan zoben gidan aljannan nan annabi ya falla ta fa yawma izin a wannan ranan ne da annabi ya dangana da har aljannan ma har aljannan annabi zai dangana da ita sai ya buɗe ta an gane kenan ko saboda kowa ya shiga kawai me ake jira in ba manzo Allah ba ba wanda zai tunkari aljanna ya balle kofar ya ce ai ta shiga kuma ba mai magana in ba nan Muhammadu ba wanda ya sa duk wanda ya zo dan tare shi amma ana ganin manzo Allah ya darka ko ba mai magana ba mai magana yana zuwa kuma zai taba kofar ne ya girgiza ta daga nan zodan makullin sai ya kalle da kanta yana kula ta ku shiga kawai ku shiga kawai sai ta shiga gidan aljanna saboda kafaida ta manzo Allah ya ce tufa yau ma izin a wannan ranan nan ya bu as'ullahul maqamul mamuda shine Allah zai tashi manzon Allah matsayin nan abin yabo Allah zai wa'ada wanda tuni Allah dama ya riga ya masa alƙawari ranan nashi ne matsayin dama nashi ne wanda duka yana ƙara yalwata mana mana ma'ani na wannan ayan ne وعن ابن مسعود أرواية ذكر بعد عبد الله بن مسعود دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم أكم معنا المقام المعمود النم أنه يتشير قيامة أيور منزل الله أن يمين عرش أدامة على عرش النبي زي أيا أداما على عرش الله وأن على عرش الله دكة ممنسني shi ne a azamul makhluqati a cikin halittun Allah gaba ɗaya a zahiri Allah bai da halitta mafi girman al'arshi an gane kenan ko al'arshi yana da girma Allah ma ya ambace shi da rabbul arshi azim ubangijin al'arshi mai girma manzala sallama a wannan ranar da aka gama kekkewaye annabawa neman ceto din nan bai yiwu ba in an zo gun manzon Allah ya ce ana laha a nan annabi zai tsaya a dama da arshin Allah tabaraka wa ta'ala annabi zai tsaya a dama da al'arshi makaman wani irin matsayi ko wurin wurin tsayuwa la yaqumuhu ruhu wanda wani manzan Allah ba zai iya tsayuwa a wannan wurin ba akwai inda ma in an ce ka tsaya ba za ka iya tsayawa ba wurin ba mai iya tsayawa a wurin in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin wurin yayi wa annabi daidai annabi ma yayi wa wurin daidai annabi zai tsaya a wannan wurin wanda wannan tsayuwan da annabi zai a wannan wurin nan yayi wa Allah kirari abinda zai biyo baya biyo baya yaqbitu yaqbitu fi al-awwaluna wal-akhiruna mutanen farko da mutanen ƙarshe kowa sai yayi sha'awar manzon Allah kowa sai yayi kwaɗayin manzon Allah kuma kowa sai annabi ya burge shi a lokacin babu halittan Allah ƙwara ɗaya wanda annabi ba zai burge shi a wannan lokacin ba ashe tsayuwar annabi a matsayin da mutan farko da ƙarshe kowa sai annabi ya burge shi wannan tsayuwar shine almaqamul mahmudu an gane matsayin nan wanda kowa da kowa sai annabi ya burge shi shine matsayin ma'anar almaqamul mahmudu din nan inda ibnu mas'ud wa na'u an karbi kwadon ku cikin wannan magana an kajin daga kabul abari kuma wal hasan da kuma al-hasan al-basri irin wannan maganan da ibn mas'udin ya karɓo mana to an karɓi irinsa daga kabu an karɓi irinsa daga asan albasari kaga wannan duka karfafan abin da ibn mas'udin ya faɗa ne wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma wal maqamu allazi ashfa'u li ummati fihi asa an yaba suka rabuka maqamin mamudan nan annabi ya ce uwal maqamu allazi shi ne matsayin da a ni annabi zan yi ceto li'ummati ga al'ummata fihi a cikinsa. Matsayin da zan ceci al'ummata a cikinsa shi ne matsayin al-maqamul mahmudu. Wanne ne ba abin yabo ba, wannan matsayin na abin yabo, annabi ya tsaya yana nema mana ceto, ai wannan matsayi ne abin yabo mu a wajenmu. Matsayi ne abin yabo a wajenmu. Wani mas'udin an karɓa daga Abdullahi ɗan Mas'udin ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, manzala sallallahu Alaihi ya ce, inni la qa'imul maqamal mahmuda qila wa ma huwa qala zalika yawmun yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ala kursiyyihi Ibn Suri yake manzala sallallahu Alaihi ya ce, inni hakika ni manzon Allah لقائم والله من أيواني المقام المعمود أما أي أدين يبو da annabi ya faɗi wannan magana cikin sahabbai kila sai aka ce wa manzo Allah wa ma huwa menene shi al-maqamul mahmud da zaka tsaya din nan aibe kan nan wani matsayi ne wannan kala sai manzo Allah ya ce to bari ga muku yadda abin yake zalika yawmun wannan rana ne wani irin rana ne yanzu Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tajalli a wannan ranan ala kursiyi akan kujerar sannan ta da kursi Allah zai tajalli akan ta in Allah tabaraka wa ta'ala tajalli akan wannan alkursi ni ko manzon Allah ba ne iya zuwa kusa da Allah a wannan ranan in ba ni annabi Muhammadu ba domin tajallin da Allah ya kan wannan alkursin nan tajallin fushi ne tajallin fushi ne tajallin kadabi ne wani intiqami tajallin fushi ne tajallin azaba ne kuma ga tambarin hadaran Allah na bugawa ita da ne tajallin muntakimun muntakimun muntakimun tambarin da ke bugawa kenan shi yasa al-imam al-busiri ya yi tsokaci cikin wannan a inda yake cewa ya akramal khalqi مالي من ألوذ بإي سواك عند ولول الحادث الأمني سيجت ولن يديك رسول الله جاوك في إذا الكريم تجلى وإذا الكريم تحلى باسم منتقم والنور يكلي والنور يكلي ah da Allah ba ba mu ga annaba da manzanni ba wa suke tsayawa da shi ba manzo Allah ba yace da ni ne busiri ba zan manje wa manzo Allah ba ah yake dole manje wa manzo Allah irin wannan fushin da Allah ya yi a fara halitta da wannan fushi ya za ta yi ba zai iya ɗauka wannan fushin da saboda haka na tabbatar ya rasulullahi ya ma'aikin Allah jawuka alfarmanka walan ya bi kadi wallahi ba zai wa busiri kaɗan ba ba zai wa busiri kunci ba yaushe ta izar karimu lokacin da Allah ne mai kyautan nan mai karamcin nan tajalla ya bayyana cikin halitta bismi muntaki da sunan sa na azaba shine wannan ranan nan dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a wannan hadisi din yawmun yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ala kursiyi rana ne wanda Allah zai tajalli akan kujerarsa na kursi zuwa ƙarshen wannan hadisi din yace to ni ne zan tsaya an gane kenan ko a dama da kujeran Allah tabaraka wata'ala ne masa kirari yadda muka faɗa a baya sannan Allah ya sauka sannan shi kenan fushin sai ya koma yadda daga nan kuma azaba sai ta koma kuma rahama kuma ga halitta gaba daya ke ba mai wannan matsayin a cikin annabawa da manzanni in ba ni kadai annabi Muhammadu ba wani abi Musa an karbo daga abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa khuyirtu bayna an yadkhula nisfu ummati aljanna wa bayna ash-shafa'a fakhtartu ash-shafa'ata li'annaha a'ammu atarawnaha lilmuttaqina la ولكنها للمذنبين الخطائين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي خيرت أم باني لي من ذا الله زاجي بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أكان الرجل الأمة دباتا تشجع الجنة بائسا يباع أقوبة ربي كفاية تشجع الجنة ربي كما سيلا ما شاء الله an gata ta ko ba gatan ta ba a baiwa manzo Allah ma'ana ceton rabin al'umman sa gaba daya rabi fa su shige aljanna gaba daya rabin kuma sai yadda Allah ya ga dama amma saboda tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka ba shi tsakanin tsakanin shiga aljannar rabin al'ummansa wa baina shafa da kuma tsakanin ceto mu raba al'umman ka biyu rabin su shiga aljanna da mu baka ceto wanne kake so wanne kake so manzo Allah ta sanar sai fakhtartu shafa'ata sai na zaki ceton akan rabin al'umma ta su shiga gidan aljanna manzo Allah ce yasa duk yasa na zabi ceto din nan ba da wani abu bane ya annaha domin ita ceton nan a amhu ya ci gamewa an gane ceton ya ci gamewa shi rabin al'umma su shiga janna wani abu ne keɓantacce ceto kuma wani abu ne gamanniya a baka abu keɓantacce a baka abu kuma gamanniya wanne za ka zaba ai gwanda gamanniyar gamanniyar ita sai na zaɓi ceton kawai na bar rabin al'umma ta shiga gidan janna ban zaɓi wannan ba saboda ne annabawa sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin al'umma sun fi kowa fahimtan zancen Allah an gane kenan ko sun fi kowa an gane fahimtan zancen Allah shi yasa wani tambayan da ake ba su wani zaɓin da ake ba su in ba don su ɗin ba ba za su iya zaɓen abin da ya fi ba an gane kenan ko ba za su iya ba annabi sulaimanu ya fi lafiya ba su mazabi haka ba shi ba ko ba haka bane kuyar sulaimanu ibn da'uda bayan al-ilmi wal mulki wal mal an gane ai ƙwaryoyi guda uku aka kawo sulaimanu ya zabi daya ɗaya ƙwarya na ilimi ne ɗaya ƙwarya kuma dukiya ne zalla iya ganinka ɗaya ƙwaryan kuma farauta ke tsantsanta gaba ɗaya kawai ta ka ya zaɓi ƙwara ɗaya kawai Allah ga wata malam inda kai ne ba Suleimanu ba ne ya za yi a wannan talaucin da ake fama da ita eh a baka ilimi da a baka sarauta da a baka daloli hmm ai na san mafi yawa a nan malam daloli a zaba mutum yana ganin ya samu kuɗi ai sarakunan ma za su yi masa biyayya ko sannan shi bayan ya zama sarakin ma kansa ai abinda ɗan adam zai kalla kenan da Allah malaman nan yanzu suke bukata in ba kuɗi ba in kana da kuɗi ai malamin gaba ɗaya ma ka kawo shi gidanka ma amma karatu ne ma ya koya maka ma ya tafi gida ai kuɗi kowa zai zaba amma da yake annabawa daban ne da aka bai wa Sulemanu zabi tsakanin abu guda uku nan faktarar ilma sai ya kyale dukiya ya kyale sarauta sai ya zaɓi ilimi yana zaɓen ilimi abin mamaki fa'udiyal mala wal mulka ma'a saka dawo masa da wannan sarauta da wannan dukiyar tukunci aka bashi su gaba daya da shi ma manzo Allah sai ce sai na zaɓi ceto saboda ceton ya fi gamewa ya fi gamewa yasa na zaɓi ceton a tarauna shin kuna ganin wannan ceton nan lil muttaqin ne masu tsoron Allah ne kuna tsammanin wannan ceton da na zaɓa na zunzurutun masu tsoron Allah ne a'a qala la ta annabi ce a'a ba wai ceto na masu tsoron Allah bane ai dama masu tsoron Allah an riga an tanada musu masaukin su dama aljanna ne yayi an gane ai ko dama aljanna dama o idda fil muttaqina dama an tanada ta dan masu tsoron Allah ne to daga kuna zaton wannan ceton nawa dan masu tsoron Allah ne dama la annabi ce ba haka bane ceto na ba na masu tsoron Allah bane walakin na amma ita wannan ceton lil muzinibina masu zunubai ne alkhatta'ina masu kurakurai ne dan su ne wannan ceton ashe ceton na masu zunubi ne kuma na masu kurakurai ne sai zai ce shafa'ati li alil kaba'iri min ummati dama ceto na ba na wasu bane gama abota manya-manyan sabon Allah ne a cikin al'ummata mutum ya gama takka kaba'iransa yana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana imam mai fita cikin musulunci ba musulmi ne an tashi an kiyama Allah annabi sai ya ce sai ke shiga gidan aljanna tare da waɗannan kaba'iran ba tun da ne musulmi ne bai fita ba a da'irar musulunci ba kuma ya mutu yana musulmi a hakan ma dai amma ba zai dawo ba cikin ba sai annabi ya cece shi ta ne da kuna zaton cewa wannan ceton dama na masu tsoron Allah ne a'a a'a na masu zunubi ne masu tafka kurakurai ne dan su ne da da suwa suka fi yawa cikin wannan al'umman ba irin masu da yawa su kurakuran bane suka fi yawa ba an muka fi yawa ashe ka ga majoritin waɗanda annabi zai ce ta suwa ye masu zunubi masu sabon Allah waliyai dama su dama sunan su waliyai ne dama ai an gane kenan ko su dama yanayin su daban an gane yanayin su daban su duka wannan razani da ake faɗa din nan su ba su san shi ba razanin da annaba da manzanni suke cikin nan ma waliyai ba su a cikin da wani tafa ya za a ce kuma ba waliyai a cikin da annaba suna ce waliyai ba su a cikin ce shau ɗaya da ce misalin waliyai a wannan ranar misalin ƙananan yaran masu kuɗi ne an gane aiko shau ɗaya ruke na in baka gane ba da lokacin da aka yi fadar kaduna aka yi ta harbe-harben bindiga wani irin tashi hankali ba gani ba ranan eh a duk wanda ya san lokacin ya san abin da ya sani ya san abin da ya sani kuma ya ga abin da ya gani ya san dai ba lafiya ba zama lafiya ba kunci hankali ko ba ka bane waye hankalin da bai tashi ba me kudi hankalin da ya tashi bakarake hankalin da ya tashi malamai hankalin da ya tashi ko ma hankalin da ya tashi da Allah haka ne ko ba haka bane amma da Allah kananan yaran gidan masu kudi yan shekara biyu shekara uku da Allah sun san da wannan matsalar su ba abin da ya dame baba sweet baba biscuit baba baba su ba abin da ya dame su da Allah duk abin da ke wurin da nawa yara ba abin da ya dame yaro a wannan tsoron ne zai je ya dauko keken shi ta gudu a cikin gidan farfajin gidan babansa ba abin da ya dame shi shehu da ka kaga yadda kaga yaran masu kudin nan ba su san da tashin hankali a gari in ana yi ba yake to haka a waliyan Allah suke a gaban annabawa su annaba ne suka sani amma waliyan su ba su sani ba wanda su yan shagwaba ne su yara ne ai an gane ai su yara ne su ba wani abu na faruwa ba su yan gata ne kawai an gane kenan kwan su shi wani ibrahim jiyo ta yadda manyan waliyan suna nan kawai a hadarin manzo Allah kawai su ba ruwan su kawai su yi ta zuba faidodon su kawai ba abin da ya dame su kawai su yaron su mu kuma muna nan to
lokaci ya cika alhamdulillah yan uwa ce lokacin mu ya cika mu da ma akwai tambaya da wani dan uwa yayi tambayan shine mutum ne yana cin azumi a bisa mantuwa ko a bisa kuskure sai ya ci sai ya sha bai tashi sanin cewa yana azumi ba
sai bayan ya cin kuma bayan ya sha sannan hankalinsa ya dawo yana mai azumi ito shi ya zama a ƙimauce tsakanin wannan fatawar shin mutum zai rama azumin ko ko ba zai rama azumi ba in ya tambayi wasu malamai su ce ba zai biya ba in ya tambayi wasu malamai su ce za zai biya shi fa ya faɗi mauce bai san inda zai sa kanshi ba saboda haka ya miƙo tambayan menene wani mawukifi ya kamata ya tsaya a cikinsa shin masu cewa a biya azumi ko ko masu cewa ba za a biya azumi ba a wani mawukifi ya kamata ya tsaya gaskiya ne akwai hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wa wasa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawma fa inna ma at'amahu Allah wa saqa wanda ya mance yana mai azumi sai ya ci dabino ko goro ko dai wani abu abinci haka ko ya sha wani abin sha ruwa ne a wani abin sha ne na zamani kuma yana mai azumi sai daga baya ne ya tuna cewa fa ashe ina azumi ba yau ma tara ga wata ga azumi annabi ke kwalikin masauma ya cika azumin wannan inin naka kar ya ƙara ci kar ya ƙara sha fa inna ma at'amahu Allah wa saqaw hakika Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi kaga wannan abincin nan da ya ci sai ya zama tsumatun layi da kuma sukuyun layi. Ciyarwa ne na Allah, shayarwa ne na Allah. Wannan hadisin wasu malamai suka kalle shi sai suka ce wanda ya mance ya ciye sha, ya cika azuminsa, babu maganar ramko a kansa kwata-kwata ba zai biya wannan a wannan azumi wannan inin ba. Kuma suka tsara lura da hadisin abu wayara kuma har yanzu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aftara fi na'ar ramadana nasiyan wanda ya ci abinci a cikin ilin ramadana yana mai mantuwa fala qada'a alaihi wala kafarata babu ramuwa a kansa kuma babu kuma kafara kuma a kansa tunda mantuwa ne da yawa daga cikin malaman wasu mazabobi musamman shafiyawa sun tafi cewa mutum ba zai biya azumi ba saboda menene ya ci ne ya sha ne yana mai mantuwa kuma a wani wuri annabi ya ce rufiya a ummati al-khata'u wa nisyanu wa mastuklu alai an dauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta su a kansa an ɗauke ma al'umma ta. To gashi kuma wannan kuma ya shi da ya sha ne yana mai mantuwa, kaga shi ma an ɗauke masa. Sai zama da yawa daga cikin malaman mazabobi suna kallon mas'alar ta waɗannan hanyoyin ne suna ganin ba ramko a kan mabocin wannan yanayin. Amma al'imamu Maliku, imamu Daril Hijira, yana da saɓanin fahimta a kan wannan hadisi na farko ɗin nan, cewa wanda ya mance da inin ramadana ya ci ko ya sha yana mai mantuwa hakika Allah ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi sai imamu maliku abin da yake fahimta cikin hadisin nan fa yutimma samu fa inna ma at'ama Allah wa saqa ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi yana nufin annabi ya dauke ciyarwa laifin ci ne da laifin sha domin da ranan azumi ka ci laifi ne ka sha laifi ne rana ba ta faɗi ba ci sha laifi ne to da haka shi a fahimtansa wannan laifin ci da sha shi ne aka ɗauke maka amma bayan sallah ka biya azumi ka biya azumi alhamdulillah tun da mu dinnan da malamanmu da shekannanmu duka ɗan mazabar malikiya ne an gane kenan ko duka shekannan nan namu gaba ɗaya dukan su malikiyawa ne ko ba haka bane yanzu da Allah muna da wani fahimta da ya gina su akwai abin da muka sani su ba su sani ba akwai abin da muka fahimta su ba su fahimce shi ba yanzu imamu maliku da ya fahimci laifin ci da sha aka ɗauke ba ramuwar ba waye yanzu a cikinmu gaba daya ya fi imamu maliku fahimtar wannan addini babu da haka tunda mun mun biyo mu duka malikawa ne sai mu tafi akan me fahimta ta imamu maliku to da haka yanzu wannan zamanin wanda ya ci ya sha da mantuwa gaskiya ne Allah ya ciyar da shi ya sha da shi ba laifin ci ba laifin sha amma bayan sallah ya biya azumi sannan al-imamu maliku yana da wani ka'ida a mazhabarsa ita ce ƙa'idar saddu zari'a toshe kafar fanna cikin al'umma mun sani maulamu shawu tijani shafi'iyyun ne mazhaban shawu tijani ba shafi'e ne amma shawu tijani abubuwa da yawa an gane kenan ko yakan bar fahimtar shafi'iyya ya dawo ne ne ya akan fahimtar na imamu maliku shawu tijani yana anantawa kansa da fahimtar imamu maliku saboda me kar a bar al'umma raba-raba su zama wani iri musamman mutanen ƙarshen nan mu muke kan bukatun a tallabe mu ta kota ina mu zaman ta mabota azma a cikin addini mutumin yanzu suna mai da addini kamar wato tafiyar zamani an gane kenan ko tafiyar zamani kuma addini nan abubuwa da yawa ba zamanin ci a ciki an gane kenan ko shi addini ba all modern ba new modern all modern din shine new modern din new modern din shine all modern din su mutanen yanzu ba addini ma yanzu wallahi a kawo ta je sako sako raba raba saboda yanzu suna ganin to menene an gane ai ko to gaskiyar magana a in mutum ya ci ya biya azumin yafi da wannan za a toshe kafar banna a cikin mutane in ba haka ba wata rana an gane kenan ko wani da gangan zai dan kurbi ruwa to wallahi na manta ne sai da manta Allah ne ya ciye da shi ya dama ga Allah ne ya ciye da ni shayar da ni ba ka gane ai ko sai abu ya fara zama abin wasa an gane ai ko kaga wannan bai saba wa fahimtar sayyidina Umaru ba sayyidina Umaru lokacin da ya ga ana wasa da aure ko ko ba haka wani ana ta wasa da shika da sauran abubuwa da yawa irin wannan kaga ya dawo ya kawo toshe kafar banna ko ba haka bane ya dawo ya kawo toshe kafar banna saboda kada a tsora al'umma akan rufsan da zaka baya zuwa ga rushewar a a a mana arkanul islami ma an gane saboda azumi rukuni na shi musulunci wanda aka yan wannan shine abinda nake ganin yafi in mutum ya ci ya biya an gane da kaga daga nan a guji ci din kuma a guji me sha din in mutum ya san akwai ranko a gaya ko daga lokacin da yake diban ruwan yake kai zai yi rimin bari da kwakwalwai cewa akwai ramuwa bayan sallah sai ga mutum ya tuke sai kuma yin mutum ya zama mutumin da kokanto ya aure shi akwai mutumin da yana da auratayyar kokanto an gane shi kuma wannan matsalar shi daban ko a sallah ko a wajen azumin ma amma kai da baka da auratayyar kokanto kai baka da wani uzuri malam ka kiyaye kawai in kana azumi watan azumi ba wata bane naka kai kadai in na kullum fiha kowa mana cikin ta an gane kenan ko a rasa wanda kokan da zai aure shi sai kai a a kiyaye Allah ya ba mu jikun kiyayewa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zo haka ni na fi zaben fahimtar in an cin arama azumi an gane Allah ya ba mu dacewa Allah ya kiyaye mana imanin Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya ba mana khairin duniya da lahira Allah ya kare mu sharrin duniya da lahira Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da shakannan Allah ya saka iyayenmu Allah ya saka malamanmu Allah ya saka shakannan da alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairin wannan zamani Allah ya bamu sharrin wannan zamani kuma Allah ya hana mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana rama Allah ya mana gafara Allah ya yanta wuya mu gaban azabarsa albarkacin manzo Allah Allah ya biya bukatunmu na alkhairi Allah ya biya bukatun masu neman addu'a a wajenmu ببركة من الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالذات وبالصفات وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وسادنا لعمل الإنسان وانظر إلينا وانصر النجينا أد حقوقنا وأد دينا وحدنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آثنا وجازه أن الجزاء الآثنا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفادا بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين